إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد أيها المسلمون فإن من حكمة الله تعالى ومن قضائه وقدره أن اختار من عباده من شاء وحملهم مسؤولية إدارة العباد والبلاد وجعله راعيا على الناس مسؤولا عنهم يوم القيامة وأوجب عليه أن يحكم بينهم بالعدل قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأوجب عليه أن لا يسير مع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وحرم عليه الخيانة وأخبر أنه لا يحب الخائنين إن الله لا يحب الخائنين إن الحكام والأمراء على الناس ينبغي لهم بل يجب عليهم أن يأخذوا العبرة من صفحات الماضية يجب عليهم أن ينظروا إلى صفحات مشرقة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف ساس الناس باللين أحيانا وبالشدة حينا آخر وساس بذاك الخلق لينة وشدة وحياة خلفائه الراشدين المهديين من بعده الذين ملأوا الدنيا عدلا وحياة الأجداد من الولاة والأمراء ليروا كيف قاد هؤلاء الأجداد كيف قادوا جهودهم وكيف أداروا شؤونهم وكيف تمكنوا من إقامة مجتمعات تغمرها السعادة ويسودها النظام آسى الناس فيها في عز وأمن ورغد العيش مع ما يتقلد في ذلك مع ما يتقلد ذلك من محن ومشكلات لأن تلك سنة الله في الكون والحياة والإنسان وذلك عنوان على عجز الإنسان أيها الإخوة الأعزاء أستأذنكم لسرد بعض النماذج من رئاسة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز لنرى العدل والإنصاف والشعور بالمسؤولية والتفاني في خدمة الأمة أسردها لكم بشكل مجمل قال ميمون بن مهران إن الله كان يتعاهد الناس بنبي بعد نبي وإن الله قد تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز وعن الحكم بن عمر قال شهدت عمر بن عبد العزيز حين جاءه أصحاب مراكب الخلافة يسألونه الألوفة ورزق خدمها فقال ابعثوا بها إلى أمصار الشام ليبيعوها وجعلوا أثمانها في بيت مال المسلمين تكفيني بغلتي هذه الشهباء وعن عمر بن زر قال أن مولى لعمر بن عبد العزيز قال له بعد جنازة سليمان ما لي أراك مهتما قال لمثل ما أنا عليه فليهتم ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوكل إليه حقه وغير كاتب إلي فيه ولا طالبه مني وعن فاطمة وهي زوجة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه يوما فإذا هو في مصلاه ويده على خديه يبكي فقالت يا أمير المؤمنين ألشيء حدث قال يا فاطمة إني, تقب إني, تقلب إني تقبلت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي عيال في أقطار الأرض فعلمت أن ربي سوف يسألني عنهم وخصيمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت فإنا لله وإنا إليه راجعون وعن غمرة قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أماله أما بعد فإن دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك ونفاد ما تأتي إليه وبقاء ما يأتون إليك قالت فاطمة وهي امرأة عمر بن عبد العزيز حدثنا المغيرة أنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز وما رأيت أشد خوفا من ربه منه كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تبلغ عينه حتى تغلبه عينه عليه ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي يفعل ذلك كله أيها الإخوة الأعزاء إن هذه كلها شيء قليل إلى جانب ما هو أكثر منها من حياة هذا الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مع ما فيها من تمسك وتعبد وتقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات فأين الأمراء والحكام والولاة اليوم من مثل هذه الحياة التي جعلها صاحبها كلها وقفا للأمة الإسلامية بل أين هم من ثمنها وعشرها ليعلم الحكام والعمراء أن عزهم ومجدهم إنما يتحقق بالتمسك بهذا الدين الحنيف وعدم إقرار الباطل أيا كان مصدره ومهما كانت الضغوط السياسية وعليهم بتبليغ الدعوة الإسلامية والقيام بها وتأييد الدعاة المخلصين إلى الله تعالى ومساعدتهم ماديا ومعنويا وتقريبهم إليهم وإتاحة الفرصة لهم وهذا أوجب الواجبات عليهم وأهمها وبقيامهم بهذا الواجب يلتف الناس حولهم وتعترف بهم وما ذلك على الله بعزيز وأخيرا فهم بحاجة إلى دعواتنا لهم بالحكمة والموئزة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وبحاجة إلى دعائنا الصالح لهم بالتوفيق والهداية كما ندعو لأنفسنا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa mu sani yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake zartar da al'amurra da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kaddara al'amurra Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi wasu daga cikin bayan shi waɗanda ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masu nauyin gudanar da al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya ba su amana kiwata al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya damƙa masu mulkin al'umma. Allah ya damƙa masu gudanar da lamurran al'umma. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haka ne domin ya sa su su zamanto makiyaya akan mutane. Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su gobe kiyama dangane da wannan kiwo da Allah ya ba su. Allah subhanahu wata'ala ya wajabta masa cewa su yi hukunci da adalci wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Allah subhanahu wata'ala ya hana su su yi son zuciya Allah ya ce wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah Allah ya haranta masa ha'inci sa ha'inci al'umma kuma Allah ya nuna baya son maha'inci inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah subhanahu wata'ala ya gudanar da rayuwa dole sai an samu shugaba da wanda ake shugabanta kai wanda ake shugabanta Allah ya tsora wana a kanka don Allah ya jaraba ka kai kai da ke shugabanta al'umma Allah ya tsora ka ka zamanto shugaba ga al'umma kai ma don Allah subhanahu wata'ala ya jaraba ka kowa Allah zai jaraba kuma ya ji miyagun maganganun mi za ku yi domin wa nabluwa akhbarakum maganganun kuma Allah ya ce sai mun jaraba mun ga mi za ku faɗa mu sani cewa ya kamata bal ya zama wajibi ga shugabanninmu da waɗanda aka nada da waɗanda muke jira nan gaba a nada su ya zama wajibi su yi waiwaye adan baya su yi waiwaye adan tahiya su ga yaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a shugabanci yaya rayuwar kulafa'ur rashidun suka kasance a shugabanci ya rayuwar magabata suka kasance a shugabanci don ya zamanto sun haska ya zame masu fitila wadda za su haska rayuwarsu ya zamanto sun shugabanci al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da ake bukata ya zamanto sun shugabanci al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda waɗancan mutane na farko su shugabanci al'umma suka dace domin rayuwarsu ta kasance rayuwa ce cike da adalci rayuwa ce take wadda babu zalunci a cikinta rayuwa ce wadda take ana rayuwa ana tausayin talaka rayuwa ce wadda take ana son talaka ya zamu walwala da jin daɗi da sa'ida a rayuwa rayuwa ce wadda take ana neman duk abin da zai kawo ma talaka matsala abin da zai kawo ma talaka cikas ana ƙoƙarin ganin yaya za a yi a ɗauki matakai don kar talaka ya shiga matsala ana ganin yaya za a yi a ɗauki matakai don kar talaka ya zamanto ya shiga halin wayuni iyasu rayuwa ce wadda masu shugabancin harko na musulunci suka kaha ta kan abu guda biyu tsanani inda ya dace a yi tsanani da kuma sauki da tattausawa da shan ruwan sanyi inda ya kamata kuma a tattausa inda ya kamata a sha ruwan sanyi idan muka kalli bincike kundin tarihi za mu ga cewa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana cike da mutane shugabanni masu adalci waɗanda suke shugabanni ne na musulunci waɗanda suka yi rayuwa don al'ummarsu ba don kudaden da za su samu ba ba don wani amfani da za su samu ba ba don wata hidima da za a masa ba a'a sun yi rayuwar su ne baki ɗaya yaya za a yi su ga sun tseratar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi su ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi rayuwa rayuwa mai daɗi yaya za a yi su hiddo al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kankin bauta da take ciki idan muka tashi buga misali a wannan bangare za mu ɗauko khalifa wanda yake umar ibn abdulaziz wanda malamai suka ce da akwai khalifa na biyar a musulunci to da ya zamanto shine umar ibn abdulaziz wannan umar ibn abdulaziz ya zamanto a yau shugabanninmu ya zamanto sun karanta tarihin wannan bawan allah ya zamanto malamanmu waɗanda suke da alaka kai tsaye da waɗanda allah ya ba nauyin gudanar da al'umma wannan ƙasa Allah ya danka masa shugabancinmu ya zamanto malaman da ke gindinsu shi ji tsoron Allah su karantar da su tarihin wannan bawan Allah domin waɗannan shugabanni namu su ga yadda ake shugabanci wanda yake cike da adalci wanda yake cike da son talaka wanda yake cike da yin rayuwa don talaka ba don abin da za ka samu ba ka sa a kwanta ɗinka na gida kowace wani ɗaya daga cikin magabata shine maimuni ibn mihran yake cewa inna allaha kana yata'ahadu nas bi nabiyyin ba'da nabi Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yana kiwantar mutane da annabi bayan annabi idan aka turo wannan annabi ya shuɗe al'umma ta samu kanta cikin rudu ta samu kanta cikin tashin hankali sai Allah ya sake turo wani annabi dan a tarba al'umma a aza al'umma bisa hanya ta kwarai har Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa inna Allah ta'ahada nas bi Umar bin Abdul Aziz sai Allah ya zamanto ya kiwanci mutane da Umar ibn Abdulaziz ya zamanto an turo Umar ibn Abdulaziz dan ya nuna mamu ga irin yadda ake shugabanci ga irin yadda ake tausayin talaka ga irin yadda ake ɗaukan matsayi ga irin yadda ake rantsuwa idan za a karɓa shugabanci amma al'umma aiki ya nuna mamu ga irin yadda ake aiki ɗaya daga cikin magabata shine alhakam ibn umar yake cewa na zo a fadar umar ibn abdulaziz bayan an naɗa a matsayin shine shugaba shine shugaban al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ina shiga farkon mutanen da suka shigo wajen umar bin abdulaziz bayan an naɗa shi su ne mutanen da suke ɗauke da ainihin gidan gwamnati suke ɗauke da gidan sarauta hidima da ake ma gidan sarauta da gidan gwamnati suka zo suna tambaya albashin su da za a biyan su da kuma kuɗaɗe da za a badawa dabbobi da ke da kwai raƙumai da ainihin dawakai da jakkai da alfadarai waɗanda aka tanada don shugaba ya hau ya biya bukatun ya suka zo suka samu Umar bin Abdulaziz suka ce ya kawo kuɗi a zo a so masa abinci abinci ya ƙare Umar bin Abdulaziz ya ce kai ina za ni sa kaina a gaba Allah gobe kiyama idan aka tattara mana waɗannan dawaka alhali cikin al'umma annabi akwai wanda baya da abin hawa yace iba su biha ila kamsar sham maza waɗannan dabbobin baki ɗaya a kai su ƙasar sham a saida su waje alu asmana hafi baiti malil musulmi a ɗauki kuɗin nan da aka saido na waɗannan dabbobi waɗanda aka ce an tanade su don hidima ta da iyalai na yace a ɗauki waɗannan kuɗin a sa cikin baitul malin ƙasa yace tafini baglati hadhihi shahaba wagga ai alfadar ta wata ishe ni kadai wannan shine Umar ibn Abdul Aziz abubuwan da aka aje a fada waɗanda aka aje a gidan gwamnati an zo an naɗa ga kayan a wargwaje bayan a gwangwaje ma rayuwa a more a ji daɗi aka zo aka neme ya ce maza dukkanin su aje a saida su kuɗaɗen aje a ɗauka a sa cikin baitul mali dukiyar ƙasa ya ce ni wanga ƴan alfadar ta da na zo da ita ta ishe ni in ci gaba da rayuwa wannan shine Umar ibn Abdul Aziz wani daga cikin magabata shine Umar ibn Zarr yake cewa wata rana mun je rasuwar wani bawan Allah daga cikin magabata shine Sulaiman bayan an saye a cikin kabari sai na ga Umar ibn Abdulaziz ga yanan sa na gindin kabari yana cikin damuwa yana cikin kuka yana cikin takaici yace sai na tambayi Umar bin Abdulaziz na ce mai me ya faru shin wani abu ya faru da na ganka kana cikin damuwa yace ai wallahi tallahi duk wanda yake cikin halin da nake ciki ya kamata ya samu duk wanda yake cikin halin da nake ciki ya kamata ya samu kanya cikin dimuwa ya kamata ya samu kanya cikin ruduwa yace domin an dora mana al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an bani shugabancin gudanar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma ina so in ya yaya za a iya zamanto duk mutumin da yake haƙƙi a kaina wanda yake cikin mulki na yaya za a yi in sadan bai da haƙƙin ya ba tare da ya rubuto yana bukata ba ko ya nemi wannan haƙƙin yace shi yasa ka gani cikin damuwa domin na san duk wanda yake da haƙƙi a kaina na mutu ban baya haƙƙin ya ba gobe kiyama Allah sai ya tambaye ni game da wannan bawan Allah Umar ibn Abdul Aziz kamar yadda matar shi take fada Fatima take cewa Umar ibn Abdul Aziz ya kasance idan yayi sallar isha'i sai ya shiga gida idan ya shiga gida sai ya dora hannuwan ya akan kumatun shi yana kuka yana yi ta malalar da hawaye ita da kanta take cewa ban taba jin daɗin duniya ba tun da Umar ibn Abdul Aziz ya karɓi shugabanci matar shi ce premier dam ta ce amma tun da Umar bin Abdul Aziz ya karɓi shugabanci ban taba jin daɗin duniya ba har sai da Umar bin Abdul Aziz ya rasu sannan na ji daɗin duniya ta ce ya kasance al'ada idan ya yi sallar isha'i sai ya zo ya zamna ya ɗora hannuwan ya a kaman kumatan shi yana zubar da hawaye yana yi ta malalar da hawaye ta ce wata rana sai na zo na same shi na ce ya amira mu'minina ali shay'in hadasa ya kai shugaban mu ne shin wani abu ya haɗu wani abu ya faru ya ce ya ke fatima ai duk wanda ya ga halin da nake ciki ya kamata ya tausaya mana na karɓi shugabancin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fatafakkartu fil faqiril ja'i sai na tuna a yau a cikin mulki na a cikin ƙasata a cikin daulata a cikin gari na akwai wani talaka a yau wanda zai kwana da yunwa kuma gobe kiyama Allah sai ya tambaye ni ganin dangane da hakkin shi wal marid dha'il akwai wani mara lahiya wanda zai kwana cikin halin kakanika ya cikin kunci baya da hali yana asibiti baya da halin sayan ordonance baya da halin biyan kuɗin da za a mai hoshi baya da kaza baya da kaza a ƙarƙashin mulki na yace idan ya mutu a haka gobe kiyama na san da Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ni game da wannan bawan Allah yace wal aril majhul kuma na tuna ga mutumin da yake ainihin huntu baya da tufafin sawa yana ta haya tsirara ko da a daji yake na riga na san a gobe kiyama sai na baya haƙƙin ya wal mazlumil maqhur ina tunanin mutumin da aka zalunta bisa ga zalunci aka danne aka amshe mai haƙƙin ya wa ainihin algaribil al-ma'sur ina tunanin mutumin da yake bako ya shigo a gari na a matsayin ya na bako aka yi amfani da bakuntayya aka cuce aka ci zaluncin ya ko aka kai ya aka rihe ko aka maida ya bawa ko aka kwace mai dukiya wal kabir ina tunanin mutumin da yake ya girma saboda yawan shekaru wazi iyal ina tunanin mutumin da yake yara sun da baibaye iyallai baya da abin da zai ciyar da su fi aktaril ard a cikin sasannin mulki na yace kuma na riga na san lauyan da zai kare waɗanga mutanen a gobe kiyama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Fatima shi yasa na tausaya ma kaina nake yake kuka ina ni ina iya shiga fadar Allah in yi shari'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shi yasa na fashe da kuka dan na san ba ni da hujja ba abin da za ni iya in yi a gaban Allah subhanahu wataala a gobe kiyama in yi shari'a da annabi a fadar Allah in ka da annabi wa'annan shugabanni muke tunanin wannan cikin waɗanda aka rantsar da waɗanda suka tai da waɗanda suke gaba suka karba da waɗanda za a nuni na nan gaba waye ya shiga gidan gwamnati ya taɓa wannan tunanin waye ya shiga gidan al'umma ya taɓa wannan tunanin waye aka ba yanayi aka ba nuni na sai aka ba responsibility ya taɓa wannan tunanin waye ya taɓa tunanin talakawan ya waye ya taɓa tunanin a yau a daula sai a ƙarƙashin mulkin ya a ƙarƙashin kulawar ya a ƙarƙashin responsibility din ya akwai wani bawan Allah da zai kwana da yunwa akwai wani bawan Allah da zai kwana cikin halin kakanika yi waye taɓa tunanin kuma gobe kiyama ya Allah zai shi wannan shine Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz wata rana ya rubuta ma ɗaya daga cikin waɗanda yake ainihin shugabanta irin gwamnoni da ya dora sai yace to ina tunatar da kai cewa idan kana tunanin mulkin da Allah ya baka da ikon da Allah ya baka akan mutane zaka zalunce su yace to ka tuna kai kuma ikon da Allah yake da shi akan ka a gobe kiyama kuma na irin duk abin da ka sata na talakawa dukiyar talakawa ka ha'ince su ka tuna ranar mutuwa ka wannan abin kamar baka saka ba kuma ka tuna a gobe kiyama a gaban Allah yadda za su zuwa su yi tsaye Allah ya kwato masa hakkinsa a gare ka wannan shine abin da Umar bin Abdul Aziz ya aiga masa a gabanin shi gwamnoni da ya nada ministrori da ya nada wannan ita ce wasiƙa wadda ya ta yi ta aika masa kowa ya ji tsoron Allah ya aikin to ya ƴan uwa wannan shine Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz ya cika rayuwa ta da adalci Umar bin Abdul Aziz ya cika rayuwa ta dan al'umma ta Umar ibn Abdul Aziz ya yi rayuwa dan ya ga ya za a yi al'umma ya ta tsira ke zamanto a yau idan muna son mu tsira dole ne a rayuwar mu ta shugabanci mu kalli waɗannan magabata na kwarai waɗannan jarumai waɗanda muke da su a duniyar musulunci irin wannan jarumta da suka nuna wajen tausayin talaka idan muna son mu ma Allah subhanahu wataala ya gyara mana idan muna son Allah subhanahu wataala ya gyara mana mulkin mu dole sai ya zamanto ainihin mun kalli irin waɗannan zarata waɗannan bayan Allah na kwarai yaya za a yi maga cewa ainihin mun yi koyi da su sannan duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba shugabanci duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba gudanar da al'amurra Allah subhanahu wata'ala ya dora mai gudanar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani daraja tai da ɗaukaka tai da ci gaban ya a aiki duk abin da ya ɗaukan matalakawa zai masa idan an zaɓe shi ya sani wallahi wannan ba zai tabbata ba sai in ya rike addinin musulunci sai in ya rike dokokin Allah abinda Allah ya ce a yi ya aikata ya sa talakawan ya su aikata abinda Allah ya hana ya hannu kuma ya sa talakawan ya sa hannu idan ya yi wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka mashi sannan abu na gaba kai ya kuskure ya goyi bayan ƙarya kai ya ko kuskure ya goyi bayan zalunci ko da ina ga suwa na su suka kama suka dora ni wallahi tallahi idan na hau ba zan taimaka ma zalimi ba idan na hau duk mutumin da yake yayi zalunci duk mutumin da yake yana da tabo yayi dumu dumu da tabo yana da laihihika kuma kotu ta gabaci ta bukaci a gurfanar da shi a kotu alaman ina sa Allah ya taimaka mani duk irin riga kare da ke gare a cire mai wannan riga kare a je a kai a gurfanar da shi domin shi ma dan kasa ne kowa dan kasa ne idan ya zama to nayi haka ne Allah subhanahu wataala zai taimaka mani amma dabaruna da iyawata da tunanin can da can waccan kasar na tare da ni waccan kasar na tare da mu wallahi ba shi zai sa in tsira ba abinda zai sa in tsira shine in yi riko da ainihin addinin Allah sannan abu na biyu ya zamanto na taimaka wajen yaduwa addinin musulunci dukkan shugabannin mu sun yarda musulmi ne kuma da alkur'ani suka yi rantsuwa to wannan alkur'anin da aka yi rantsuwa da shi a taimaka ba rantsuwa da alkur'ani kadai bane a'a yaya za a yi a kiyaye dokokin alkur'ani inda sun yarda alkur'anin yana da girma a wajen shi yasa suka rantsi da shi sun yarda alkur'anin littafi ne mai daraja sun yarda kitabun azizi ne littafi ne mabuwayi to yana daga cikin buwayar su ga yaya za a yi a taimaka ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi su nemi malamai na Allah a taimaka musu wajen da'awa waɗanda ke shiga dajijjika dole ne a taimaka wannan shi zai bayu Allah subhanahu wata'ala ya sa mutum ya zama so ya tsira a gaban Allah a gobe kiyama sannan kuma duk mutumin da Allah ya ba shugabanci ya jawo malamai na Allah a kusanya akwai malaman da suke malaman addu'a ne su ba za su yi ma kaza ba ya da kyau ba su komi kai kawai sama ana wata'atan kawai sami'ina wa ata'ana su ba ruwansu a'a malaman da zaka nemo wa waɗanda ba su damu da abin da yake hannunka na daudar duniya ba waɗanda idan kai daidai za su ce maka kai daidai su ma addu'a waɗanda idan ka kauce hanya za su ce maka mai gida your excellency san excellence ba haka ake ba ga yanda ya kamata a yi irin waɗannan malaman su ya kamata ainihin ka nemo ka ba su damar su gana da kai ko da yaushe ka ba su dama ko da yaushe suke da bukatuwa sun ga wani abu na ci gaban ƙasa na ci gaban al'umma na ci gaban tahiyar mulkin ka ka ba su dama su zo ba irin waɗanda wani Allah ma hasa da kaske ba da zuciya ɗaya suke zama da kai ba ba da zuciya ɗaya suke zama da kai ba sun matsu suna tunanin ma ka samu cikas ka samu matsala domin su yi taɓi dama ba da zuciya ɗaya suke samna da kai ba to irin waɗannan malamai da irin waɗannan mutane su ne ya kamata ainihin shugabannin mu su matso wallahi idan suka yi wannan dole Allah zai sa talakawa su masa ladabi Allah zai sa talakawa su masa da'a Allah zai sa duk abin da suka ce a yi sai an yi kuma mutane za ka je idan aka zauna a dandalin soyayya ainihin dandalin hirarrakin za ka ga mutane ana magana ana sa masa albarka ana wani mulkin ya yayi kyau domin mi domin ya tsara dokokin Allah sai Allah ya sa aka tsare shi sannan kuma ya uwa dole ne waɗannan mutane mu masu nasihohi ga waɗanda Allah ya sa suna da alaka da su kowaye wanda aka ba matsayi tun daga matsayi na jiha matsayi na ƙasa idan muna da alaka da mutum idan muka ga yayi wani abu wanda ya saba ma shari'a dole ne mu masa nasiha mu dora su bisa hanyar kware bil hikmati wal mau'izatil hasana wal mujadalati billati hiya ahsan sannan kuma ya zamanto mun sa su cikin addu'o'in mu na gari ya zamanto muna masa adda ba a tsine ma mulki ba a tsine ma kasa ba a cewa wai Allah ya sa su kasa idan suka kasa wa ya ci baya mu muka ci baya ko su idan suka kasa wa ya ci baya yanzu adawa ta kare babu wani abu yanzu zancen a tsaya ne a gina kasa babu zancen farti kaza babu zancen farti kaza wannan ta riga ta kare daga inda aka zo an rantsar ga shugaban kasa mai ci wannan duk abin mu aje su zancen mu yi tunanin Allah ya sa a kawo kaza wallahi tallahi duk waɗannan abubuwan ba abu bane wanda yake mata mai hankali ya furta shi domin kasa idan ta lalace mu za mu shin jikin idan ta gyaru kuma mu za mu shan dadin to dole ya zama to ya ƴan uwa muna mu junan mu fata ta alkhairi ya zama to muna mu junan mu fata ta alkhairi muna mu junan mu addu'a ta gari muna mu junan mu addu'a ta gari ko a gaban idan junan mu ko bayan idan junan mu ya zama to muna mu junan mu addu'a ta gari domin ya zama to dukkanin mu mu tsira ya zama to mun tsira a gaban Allah subhanahu wataala Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ya hada al'umma musulmai akan bin littafin Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk masu taimaka mu addinin musulunci ko da ilimin su ko da dukiyoyinsu ko da tunaninsu ko da karinsa Allah subhanahu wataala ya taimaka musu Allah subhanahu wataala ya agaza musu Allah subhanahu wataala ya taimaka musu Allah subhanahu wataala ya agaza musu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi duk abin da ya mana tsanani Allah subhanahu wataala ya yayi mana yan kasuwan mu Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka a cikin kasuwancin su waɗanda ba su da kasuwanci kuma Allah subhanahu wataala ya ba su waɗanda ba su da aikin yi Allah subhanahu wataala ya ba su masu aikin yi kuma Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka a cikin aikin waɗanda ba su da sana'ar yi Allah subhanahu wata'ala ya ba su waɗanda suke da sana'a kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa masa albarka a cikin sana'a muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar mana da kwanciyar hankali a ƙasar da ƙasashen musulmai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a ƙasar da ƙasashen musulmai Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya ainihin ya sa shugabannin mu su zama to ingantattun shugabanni Allah subhanahu wata'ala ya sa musu tausayin talakawa Allah subhanahu wata'ala ya sa musu kishin al'umma Allah subhanahu wata'ala ya sa musu kishin addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya arzike su da masu yawarta na kwarai Allah ya ba su mashawarta na kwarai waɗanda za su ba su shawara wadda za ta daidai da ka'idodin addinin mu na musulunci waɗanda za su ba su shawara waɗanda za su daidai da abin da zai gyara mu abin da zai gyara mana rayuwa a duniya ya gyara mana rayuwa a gobe kiyama muna roƙo Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa damir a'daka a'da ad-din wa ansur ibaraka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridaka ya rabbal alamin duk masu taimaka mu addini Allah ya taimaka musu a wannan masallaci mun samu abubuwa kamar haka na farko akwai wata baiwa Allah wadda ta kawo mana taimakon tabarmi guda hudu yanzu haka tabarmin suna dan mun zo da su Allah ya saka mata da alkhairi kuma akwai wani dan uwa da muke sallah da shi a nan shine Abdulsalam Rimbu a wancan sati an yi magana cewa wata makaranta sun kawo taimako ainihin takardar taimako suna sa a gina masa makaranta wannan bawan Allah ya ce a je a yi debi ko nawa aikin ya kama shi zai biya yanzu haka ya bada kuɗi waɗanda suke wajen jika ɗari biya ce a je in ba su isa ba kuma a zo a ƙara Allah subhanahu wataala ya saka mai da alkhairi akwai kuma wannan makabarta da ake neman gina da tun cikin Ramadana ɗan uwa masu kula da wannan aikin makabarta suke nema a a kewaye ta har yanzu abin ya ta'azzara to wannan asusu har yanzu yana buɗe akwai wata wani kamfani wanda an ban yi kuskure ba DK DKU an ban yi kuskure ba waɗanda suka ɗauki nauyin ainihin tun daga nan bakin kwalta har zuwa cikin makabartan nan suka yi lafiri tijan gargadi Allah ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya sa musu albarka cikin dukiyarsu da duk mai taimaka ma addinin musulunci Allah ya taimaka mai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum